أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليل وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتين ثلاثة شابك ويقوة رمضان هكذا يقول أو لتنين مكيكم amma ramadan ɗin daidai nake sha bakwai yawwa sha bakwai ga ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida sha bakwai ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kuma muna sa ran yau za mu kammala tafsirin suwar alfalak suratul falak da suratul nas wanda su ne cikin mu'awwizat guda uku jiya mun fassara guda kuma mun mai da hankali sosai wajen bayanin falalar waɗannan surori guda uku har kowa ya ji cewa ashe lalle karatu su yana da tarin amfani haka ne ko ba haka to Allah ran ka karanta mana suratul falaq da suratul nas
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
To bari mu fara fassara ayoyin kafin mu ƙara sharhi game da fa'idodin da ke tattare da su. Bismillahir Rahmanir Rahim, Kul a'udhu bi rabbil falaq. Allah ya ce ma annabinsa, ka yi addu'a, Kul manzo Allah ka faɗa. mun faɗi cewa saboda cika aikin manzon Allah na isar da saƙo duk da umarnin bai cire ba. An ce tafi ka ce kaza, in ka je galibi wannan ka ce ɗin ba za ta fito ba, to ba haka ba. Tafi ka ce ina kiran wani, to in ka je cewa za ka yi wani yana kiranka, shi annabi cewa zai Allah ya ce min tafi ka ce ina kiran wani. bai rage komai cikin kalmar Allah wannan shi zai ƙara tabbata maka wato kiyayewar da Allah ya mal Qur'ani ba abin da aka cire a ciki an yi wani lokaci da Gaddafi yake musu wannan kulkul na cikin Qur'ani yace do a cire su ba su da amfani sai aka shirya delegate daga Rabitatul Alam Islami aka sai Sheikh Abubakar Mahmud Gumi cikin delegate inda za su je su yi masa nasiha suka je suka zauna da shi suka tattauna bayan sun tafiye su sai yasa a sa gari dai cewa rabitatul alamin islami ce ta aiko neman taimako a gurinsa na taɓa jin wannan daga shi shek din Allah ya gafarta masa yana da wani kundi green book yake ko alkitabul akbar na yi zama da shi ɗan littafi ne ƙarami haka kamar constitution yake amma shi a gurinsa tafarki ne na rayuwa da haka in ka je daga airport ɗin tripoli za ka ga alamun yadda ake darajanta wannan littafin to sai yana ganin don me ake barin kul wannan cika aiki ne alkur'ani ba a canza komai a cikinsa kul da Allah ya ce ma annabinsa kul a'udhu bi rabbil falaq kaga ba ce mana a'udhu bi rabbil falaq sai karanta mana shi yadda Allah ya karanta masa kul a'udhu bi rabbil falaq annabi kai addu'a kace a'udhu ina neman tsari da kariya bi rabbil falaq da ubangijin safiya wanda yake wayewar gari ko kuma Ubangijin da yake tsage alfijir, ko Ubangijin da yake tsage wato ƙwaya sai ta fito ta zama zangarniya. Min sharri ma khalaq ina neman tsarin Ubangijin falaki min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta. Daka duk halittar da ke tattare da sharri in kai wannan addu'a, ka nemi kariyar Allah da gare ta a matsayinka da ɗan adam wanda bai iyawa da ita. sawa'un wannan halittar aljani ce, ko mutum ce, ko dabba ce, ko ƙwaro ce, kai ko da kai kanka ne, wani billahi min shururi an fusin, an nafs, rayuwarka kanta tana da wani sharri gare ka in baka yi hankali, so neman tsarin Allah har daga rayuwarka ita kanka, ita kanta, min sharri ma khalaq daga sharrin duk abin da Allah halitta, wa min sharri ghasiqin idza waqab da kuma sharrin alghasiq wato dare idza waqab idan ya saki duhunsa alghasiq anan dare ko kuma abin da ke tattare da dare akwai ruwaya ingantatta za mu karanta ta cewa wata wato dare wuri ne matattara sharri matattara kuma masharranta duk wani mai mugun dufi a cikin dare yake kulla shi kuma a cikin dare yake zartar da shi saboda haka mugun aljani ne mugun ya dabba ce mugun dan adam ne to a cikin dare suke sulalawa su yi barna don haka sai Allah ya umarci annabi sai nemi tsarin ubangijin falaki daga ghasiqin idza waqab wa min sharrin nafasati fil uqad da kuma sharrin mataye masu tofi akan kulle-kulle da suke yi da sihiri idan za a kulla maka sharri za a samu laya a ɗunkata a kimtsata a yi tofi a kanta sai a ji a turbuɗe misali mace ce ana so ta ƙi mijinta sai a samu dungin ƙwai sai a haɗa laya da shi a rubuta sunan mijin a ciki sai a samu a je a sa ƙarƙashin murhunta ko ƙarƙashin gadonta ko wani guri dai inda zai mata tasiri wanda ya ta hatsarin ma a je makabarta a bizne ko kuma a je gulbi a je faruwa ya tafi da shi ko a je mahauta inda jini ke gudana sai a ɗiga abin da aka rubuta matuƙar jinin na gudana mace jini na gudana ga sai ta ta sakin jini ya zan kullum al'ada take ta zama istihala ba ta warkewa saboda kan mijinta ya baure ta so annafasat fil uqad sune mata masu sihiri wasu malamai sun ce annafasat ayin fa da kalmar mata saboda sihiri ya fi yawa ga mata wancan zamanin kenan yanzu maza su fi yawa sai dai kwastomomin su mata ne galibi da kuma kowa banda yan siyasa to kar yan siyasa su ce na taba su da kowa banda yan siyasa sannan wasu ka ce a'a nafasat ayan fanda shine saboda ana nufin qawa'if kungiyoyin bokaye saboda su kansu iri iri wa min sharri wa min sharri alwaswas alkhannas sannan Allah ina neman tsarin ka na faɗa bi rabbin nas ne to wa min sharri hasidin idha hasad da kuma sharrin mahasadi idan hasadarsa ta motsa shi ma nan babu mugu irinsa za mu ƙara bayani a kansa to waɗannan duka abubuwa ne da ana neman tsarin Allah daga gare su kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq kaga daga cewa sharri abinda Allah ya halitta komai ya shiga amma sai ka ƙara kiɗewa min sharri ghasiqin idza waqab sharrin dare da abin da ke kulli kunshi cikin sa na sharri da sharrin bokaye da sharrin mahasadi wanda zamu ƙara sharhi akan sa bismillahir rahmanir rahim kul a'udhu bi rabbin nas nan kuma Allah ya ce ya kai manzo mai daraja ka roki tsarin Allah ubangijin talikai ubangijin mutane shi yasa ma ake kiranta suratul nas saboda an maimaita maganar mutane a ciki malikin nas mamallakin mutane ilahin nas ubangijin mutane da farko rabbu ne gare mu shi halicce mu sannan kuma maliku ne shike da iko sannan kuma ilahu ne shine wanda ya kamata mu bauta kaga a can an nemi tsarin Allah da suna guda bi rabbil falaq daga sharurruka guda nawa min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasat fil qad wa min sharri hasidin idha hasad nan kuma an nemi tsarin Allah da suna iko rabbun nas malikun nas ilahun nas sai kuma me min sharri alwaswas alkhannas daga abu guda min sharri alwaswas alkhannas ina neman tsarin Allah ubangijin mutane mamallakin mutane abin bautar mutane min sharri alwaswas daga sharrin shaiɗan mai sanya wasuwasi mai kai da komo cikin zuciyar ɗan adam yana raya masa ɓarna yana raya masa saɓon Allah yana raya masa ma'asi alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake kai da komo cikin kirazan mutane yana koya musu ɓarna min aljinnati wan nas shaiɗanin nan na aljanu ne ko na mutane wannan ita ce fassarar waɗannan ayoyi ga kuma ƙarin bayani. Abin da muka karanta jiya, Suratul Falak, ana kiranta Suratul Falak kuma ana kiranta Suratul Qul a'udhu bi rabbil falaq. Domin Uqbat ibn Amir ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce alam tara ayatin unzilat al-lailata lam yura mithluhunna qattu qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas. wannan hadisi na ukba yana nuna mana babu surorin da suka kai waɗannan surorin lam yura mithluhunna ba a taɓa ganin irinsu ba sannan mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ukba ya rika karanta su bayan kowace sallah haka ne ko hukumanta sannan a dai hadisin ukba har wa yau ya ce annabi ya ce mini sallallahu alaihi wasallam baka so in koya maka wasu surorin qur'ani waɗanda babu irin su a taura ko zabura ko lijila ko qur'ani kansa yace karka bari wani dare yayi baka karanta su ba sai karanta masa qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas to mun dai ji falaloli da yawa waɗannan surori kuma mun ji cewa Uh, suna da amfani ga wanda yake karanta su da safiya da maraice. To sai dalilin saukar surorin. Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu ya rawaito hadisi yana cikin sahihain cewa saharan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama rajulun min al-yahud wani mutum daga yahuda yayi wa manzo Allah sihiri fashtaka sai annabi ya zazzabi kamar yadda a yakin Uhud wani ya harbe shi da mashi ya fada ga haƙoransa ya kafe ya yi masa ciwo ko haka shi kuma da ya irin nasu harbi na sihiri sai zazzabi ya kama manzo Allah fa atahu jibrilu fa nazala alaihi bil mu'awwidhatayn sai jibrilu ya zo wurin manzo Allah ya sauko masa da surorin nan guda biyu wa qala inna rajulan min al yahudi saharak yace wani mutum daga cikin yahuda yayi maka sihiri والسحر في بئر فلان kuma sirin da ya hada yana can cikin rijiyar wuri kaza rijiyar wale za mu je zr1 fa arsala aliyan fa ja'a bi sai manzo Allah ya ce aliyu ya je ya shiga rijiyar nan ya tone ya dauko wannan abin da aka sirri da shi fa amarahu an yahulla al-uqad sai manzo Allah ya ce ma aliyu ya warware wannan kulli kulli kaga min nafasat fil uqad kulle-kulle ne guda goma sha ɗaya wa ya ƙara'u ayatan kowane kulli aka warware a karanta aya ɗaya fa ja'ala ya ƙara'u wa ya hullu aliyu in ya kwanci wannan sai ya karace kula auzu bi rabbil falaq sai yadda ita in ya ɗauko ta min sharri ma khalaq ya yadda ita haka har ya karanta su goma sha ɗaya hatta qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ka annama unshita min iqal sai manzo Allah ya zabura kai ka ce wanda da a daure ki aka sake shi daure dai amma daure irin na masu sihiri wanda ba sai sun ganka ba sai su zo kusa da kai فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به manzo Allah bai kira ba Yahudin ne yace na ga abin da kai mun ko ya maida masa bahasi ba wala arahu fi waje ko ga fuska manzo Allah bai canza masa ba sai kamar ba abin da ya faru wato hali irin na manzo Allah sai shi ni kan dani ne ya kake zato hmm? ila wasu ku sun ji labarai ɗazu ga garko FM ko ga Vision FM masu kunjiya ko masu amfani da sunana suna neman kuɗi ga manyan mutane da aka kamo su na shiga police station gabar ta malam don Allah ka taimake mu ina wani fizgi kafata na fita na ce ni ba ruwana da su amma dai yau an je kotu kuma na umarci lauya na ya roƙi alƙali don Allah a sassauta musu saboda watan azumi ba ni son su ci gaba da zama gidan yari kwanan su biyar ana bincike a kansu ba ni son su ci gaba da zama gidan yari ga azumi kuma ga sallata kuma duk masu iyali ne daga garin Kano ɗayansu ma dai tsotsayi ne don kaci sana'a sababbin mutum ne shi ma kawai dai mutum ne dai da bai zama sai ya zama kansa fitina to sai aka musu hukunci na ɗauri ko tara kaga wannan sauƙi ne laifinsu na farko na conspiracy don haɗa baki suka yi ɗayan shi ya koya ma ɗayan yadda za a ɗauko layi a yi dibilwa a yi manipulating true kola sai ta rubuta Prof Mansur Sokoto. Don haka da an kira sai kaga Prof Mansur Sokoto ne ya kira ka. Ɗayan shi ka kira ya ce, ka san muna da jama'a yanzu ga azumi don Allah a taimaka mana da abinci duk mu raba ma mutane. To sai dubun su tattika ɗaya daga cikin liman wannan masallaci ya samu labari ya bibiya Malam Bello ya bibi labarin har suka zo hannu. To yanzu da ‘yan musu hukunci. Laifinsu na biyu kuma na impersonation ɗin amfani da sunan wani shi kuma sai aka yi masu tara ta shekara biyar, ɗaurin shekara biyar ko tarar dubu ɗari da ashirin kowanne. Kaga da har yanzu kotu ta sassauta musu. Ni kuma aka ce su ba ni haƙuri in public. Da haka yake yanzu ya halatta gare ni in sa bidiyon da aka yi da su duniya ta gani, kuma in sa ga tashoshi, tashin labarai tuni ma sun ɗauka. To shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bahasin magana bai ba. kawai sai kamar mabaye ba ya share to ni ko na so in yi haka nan ban iyawa saboda me ina jin labarin abubuwa suna gudana irin wannan ya kamata a dan nuna izina wanda ke ganin kamar babu hukuma ya san akwai ta wanda ke ganin ba abin da zai faru ya san yana iya faruwa domin waɗanda yanda za su komai ko kuma wani ya bi sawunsu ya komai kaga ba lalle ya samu sassauci ba suna suna yi ko to in kun ji labari ku kawo min hmm? Allah ya sauwaka wato akwai talauci akwai talaucin zuciya wani kawai yana neman ta koka kaya zai samu abinci ya ciyar da iyalansa to amma in ka daure kanka shekara biyar ko bakwai gidan yari ai ka cuta ba iyalin وعن عائشة رضي الله عنها قال حديثنا عن عائشة شيما هنا تكن بخاري ومسلم كمان ذا مغني shi ne hadisi na dubu uku da ɗari biyu da sittin da takwas ina ce sayo muslim hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da tamanin da tara na na'isha ta ce sahara rasulallah sallallahu alaihi yahudiyun min yahudi bani zurai kaga abin da zai dubna arka bai faɗi bai zai ta ta faɗa na na'isha ta ce wani ba yahudi daga cikin yahudawan kabilan bani zurai shi ya manzon Allah sihiri yuqalu lahu labid ibn al-asim har sunansa ta faɗi hatta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu shay'a wa ma yaf'alu saboda yanayin zazzabin da manzo Allah ya shiga sai ya ga kamar yayi abu alhalin bai ba anya ko wai dazu ashe ban ce ayi kaza ba sai ta ba ka faɗa ba dazu da na shigo gidan nan ban dauki kaza ba ta ba ka dauka wato an yi tasiri ga yanayin jikinsa da tunaninsa wa ma yaf'alu tace kuma abin bai yi shi ba amma sai ga kamar yayi hatta idza kana zata yawmin aw zata laylatin sai da aka zo wani yini tace ko kuma wani dare da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma da'a thumma da'a wato manzo Allah abin ya dame shi yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a thumma qala ya aisha yana gama addu'a sai ce ya aisha asha'irti anna Allah aftani fi mastaftatu fihi ko ke ji yanzu Allah ya min fatawa game da abin da na nemi bayanin sa ja'ani rajulani faqada ahduma inda ra'si wal akharu inda rijlayya yace ina kwanci sai mutum biyu suka zo kamar yana bacci ko yana tsakanin bacci da farke yace sai mutum biyu suka zo ɗaya tsaya gun kaina ɗaya tsaya gun kafafuna faqala alladhi inda ra'si lil ladhi inda rijlayya aw alladhi inda rijlayya lil ladhi inda ra'si sai ɗayan su yace ma ɗaya ma waje urrajul mike damun mutumin nan qala matbubun yace sihiri akai masa qala man tabbahu yace ya masa sihiri yace labidu ibn al-asam qala fi ayi shay'in yace da me masa sihiri qala fi mushtin wa mushaqatin wa jiffi tal'ati zakar yace abu uku ne hada da mashaci da gashi wato sai da ka samu mashacin da annabi ya amfani da shi sannan ka samu gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam mai sihiri yakan nemi wani abu wanda ya taba jikinka wasu sun taba kulla mini wannan abinka da kariyar Allah wai wata ce wallahi tana ta haifi da tana so dan ta albarka don Allah in ba da riga ta iske a sama yaron nan sai na ce ai mu ba a neman albarka da gangan jikin aka dawo ta biyu naman ta menene na uku wai dai takalmin da na sa to sai daga bayanan na ce wannan fasihiri ma suke so sai ba kaga Allah ya kiyaye ni da sunna don ba don sunna ba da sai in ce eh mai girma ni mai albarka in sai da rigar in bayar sai a ji abu sihiri kuma tun da ya ce annabi ba zai ci malam mansur ba sai ya ci ni kan zai iya mini fiye da haka ba don da shi annabi yana cikin kariyar Allah fiye da kowa to sai suka samu mashaci da gashin kai da wato gundan namijin da biyu kusan gunda hausa ce da ba a cika amfani da ita saboda ba kasar dabino muke idan ka balle dabino ba yana da ɗa a ciki ba wannan ɗan ba kwance ki a cikin wata fata ba wannan fatar tana da wata ƙereriya to ko fatar ko ƙereriya su ake ita ke kira gunda to amma ta namijin dabino ta ji wani sharrin masayar zai iya ce ka samo akaifa kun san akaifa sakwata kun san akaifa kana su ce kumba ko za su ce ka nemi kumbar macen damo mai gurgunta ko kuma makahon damo to kai na ma ka ga damo bale ka gane makaho da mara da bai idan to amma duk da ka za su iya tura aljani ya nemo tun da shi abu ne mai sauƙi ne to su ne ya haɗa inji wannan mala'iku suke gaya ma annabi yana bacci qala fa aina huwa sai ɗaya ce to shi sihirin ina aka jefa shi qala fi bi'ri zai arwan yace a wannan abin nan rijiya da ake kira biyu zai arwa fa'ataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi unasin min ashabi sannan sai annabi yazo da shi da wasu cikin sabansa kaga arwayan da ta gabata ali aka aika ya ciro arwayan aisha annabi ya je da kanshi kuma zuwa da kanshi din tabbas ne wacce ruwaya kuma ali ne ya shiga ya ɗebo shi amma annabi ya je da kansa cikin maganar ta ma don kasan ta riƙe hadisin da kyau wanda su ake kira ƙara'in, dalilan da ke nuna mai ruwa ya lalle ya riƙe abin da a yarwaito. Sun maƙala ya Aisha, wallahi laka anna ma'aha nuqatul hinna. Manzu Allah ya ce mani, Aisha, inda kin ga ruwan rijiyar nan sun koma kamar ruwan lalle, saboda ƙarfin sihirin. Wala ka anna nakhlaha ru'usu shayatin. Kai duk da wato ‘ya'yan itatun da bindo da suka fito wurin in ka gan suka ce wato kanun shaidannu ne. Laraba suna misal da wannan abin nan a cikin ƙurani ma akwai shi ko? Falaha? Ka an na wuri usu shayafi. In abu ya cika muni haka. Fakultu ya Rasulallah, afala a haraktahu kaji wurin mu ne. Ta ce wa zala baka kamar shi ka ƙone shi. shi bai hudin qala la yace a'a amma ana faqad afani Allah ni Allah ya riga ban lafiya wa karitu an usira ala an-nas sharran ban son kuma in tona wani sharri ga mutane idan aka kamo shi za a masa hukunci ba yana da mata ba ba yana da ƴaƴa ba ba yana da dangi ba ba bai hudi ne yana da masu kariyarsa ba wata fitina za ta taso ta tunda Allah ya ban lafiya kuma sai menene an wuce wurin fa amartu biha fa dufinat sai ce mata amma nayi umurna sa a rufe rijiyar gaba daya to kaga duk wannan yana nuna maka cewa wa'annan surori guda biyu maganin sihiri ne kuma wanda yake isti'aza da su Allah yana kare shi daga sharrin masu sihiri Abu Sa'id al-Khudri a wani hadisi na Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wanda malamai su inganta shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a da yakan nemi tsarin Allah daga aljanu yakan nemi tsarin Allah daga kambun baka ainul insan mu baki muke cewa ko wani yana da baki su kuma laraba ido suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ainu haqqun wato kambun baka gaskiya ne wani kaifin baki gare amma mai kaifin baki fa mahasadi ne sai ya kulla wani sharri a zuciyarsa sannan bakinsa ya tasiri ko idanunsa ta ce to amma da Allah ya saukar da mu'awwizatan yake kai Abu Sa'id al-Khudri falamma nazalata akhadha bima wa taraka ma sawm sai annabi ya rinka karanta su sai ya daina waɗanta addu'o'in ada da yake amma akwai addu'ar da annabi bai bari ba khawla bintu hakim as-sulamiyya radiyallahu anha sahaban ya ce ta ce ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man nazala manzilan thumma qala a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lam yadhurruhu shay'un hatta yartahila min manzili zalik duk wanda ya sauka ga wani masauki yayi wannan addu'a to ba abinda zai cuta masa a wannan masaukin har sai ya tashi Zaka in ka gina gida a wurin da ana ganin masaukan aljannu ne, kamar guri mai aduwa ko murna, iccen bishan kuka ko? Bari mu ba kana wani karatu, mu shi iccen murna muke kiransa, ganyen shi ne kuka, sansamin in an dake su ne miya. To, amma in aka kada ta zama ɓakko. zama haka da ba sau su ‘ya'yan nata kuma mai muke kiransu ‘ya'yan ita murna shi kuma muna kiransa kwame ba wa ‘ya'yan kuka ba ke ta ba a kwame sunansa ke ko yaro ka aika kasuwa kace so kwame ya sani zai so maka sannan akwai hadisin abu huraira radiyallahu anhu wanda ke cikin sai muslim shi ma wancan naɗa zuwa sai muslim yake yana cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullahi ma laqitu min aqrab lada ghatin albariya wani yazo ce manzo Allah jiya na gamu da bone wallahi kunama ta harbe ni qala ama law qulta hina amsayta a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lam tadurrak da kai wannan addu'ar da mare cika kanka kwanta don cikin dare ne ta harbe shi ce da ba ta harbe ka da Allah ta ce wa min sharri ghasiqin idza waqab malamai su magana sosai game da sharrin dare da sharrin wata bisa ga ingantattun hadisai da na gani masu maganar sharrin wata ina sa ran in Allah ya so nan gaba za a samu wani bincike na kimiyya mai nuna ko hasken wata ko magana ɗisu wata yana da wata illa ga ɗan adam ni dai abinda na sani in ka kwana cikin hasken wata mura na kama ko ba haka ba amma ba shi bane akwai wani sharri daga alamu ba akai ga gane shi ba amma in Allah ya so gaba za a gane shi akwai ta magana mai tsawo ta Ibn al-Qayyim wanda na so in karanta ta amma tsakanin da Allah naga in mun yi haka kuma dai har yanzu ba mu muku adalci ba kuna so a sauka ko ba haka to amma dai ayar na nuna cewa su ma masu sihiri sun fi yin sihirinsu cikin dare lokacin dare sannan suke halarta aljannu su yi duk abin da suke yi na sihiri amma sihiri baya cutar ka sai da izinin Allah wannan shine imanin musulmi sihiri yana cutarwa amma da izinin Allah shine Allah ce ma hum bi dharin bi min ahadin illa bi izni ashe Allah ya izini sai ya cuta ma zaka waɗanda ke tasiri baya da hakika sun yi kure yana da hakika kuma yana cutarwa ba wai khayal ne kawai ba yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a nau'i ne sihrul khayal wanda za a gwada abu kamar haka yake amma ba haka yake ba kaga macizan bokaye zamanin annabi Musa duk ƙarya ce ta annabi Musa ita ce gaskiya don haka sai ta zo ta haɗe waɗancan haka ne ko ba haka ba to wannan ana kiransa sihrut takhyil sihrut takhyil amma sihiri nau'i nau'i ne wanda a tafsirin suratul baqara in Allah ya so in mun kai nan za mu ƙara faɗa bayani duk da mun yi shi tun wancan lokacin da muka fara tafsiri shekara talatin da biyu da suka wuce mu yi cikakken bayani sosai akan sihiri a wannan lokacin ne muka zaƙulo wata risala ta bimbaz game da sihiri da bokaye da aika su muka watsa ta daga bisani wata mata balarabiya ta nemi a fassara ta zuwa dukkan yarurruka na duniya a buga ta kuma ƙungiyar malamai ta afirka wadda Uh, Profesa Sani Umar Rijiyar Lemu shi ne wakilin ta arewacin Najeriya. To wannan ƙungiyar ta sana buga littafin su suka biya kuɗi na buga shi a Jos. Kuma an watsa shi da yawa ina ji a Sokoto kaɗai mun buga mun watsa kaman sama da dubu biyar. Amma duk Najeriya ko ina an watsa shi. Ina jin mun buga ya fi dubu ɗari. Har yanzu a gidana akwai sauran kwafi ɗin shi an shekaru da yawa. Kuma ya kamata a sake ɗauki ƙaramar risala ce. amma yana da kyau musamman mata masu bin bokaye su karanta wannan risalar su ga abin da ke cikin insha Allah zan saki nemo ta to sihiri gaskiya ne amma baya aiki sai da izinin Allah da Allah ce wala yuflihu sahiru haythu ata duk inda boka ya zo bai rabauta ba ana ne wai aikin sa bai ci ba a'a ai rabauta a yaren musulunci shine kazan na kware ko kazan mutumin kirki ko kazan na Allah ko kazan wanda Allah ya yarda da shi to bai samu yarda Allah bai samu yarda mutane amma sihiri yana tasiri gashi kuma ingantattun hadisai sun tabbatar da yayi tasiri ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma masu mai da ahadithul ahad sun ce ba su yarda da su ba duk da ingancin su to da Allah ya ce wa min sharri hasidin idza hasad anan Allah ya magana mai hasada bai yi magana mai kambu ba saboda me saboda duka biyun mahasada ne mai hasada shine wanda ya gone ya je maka don me ka samu alheri yana jin bakin cikin Allah ya baka alkhairi to idan hasada sa tayi nisa to zai yi kokari ya raba ka da wannan wannan alherin da ka samu kuma ta kowace hanya yana iya yin wannan idan mutum ya kai ma yana iya yin hanyar da za ta raba ka da alkhairi, to kaga shi hasa da sa ta kai intaha, don haka ana neman tsarin Allah daga ire-irensu. Shi kuma mai kambu daman mahasadi ne, yana hasa da kyawun halittarka, yana hasa da tarin dukiyarka, yana hasa da iko ko mulki da Allah ya baka, yana hasa da jama'a ƙila da ka tara, ko menene ko ilimi da kake da shi, to sai ya ƙulla maka sharri domin wato wannan abin da kake da shi na falal Ubangiji ya gushe ya rabu da kai. Malamai sun yi magana game da mahasadi, da mai kambun baka, suka ce dukkansu masharranta ne a cikin zukatansu kuma mai kambun baka har kansa yana iya cuta ma ibn al-qayyim yace wa aslu min ijab al-a'in bi shay'i thumma tatba'u kayfiyat nafsi al-khabitha thumma tas'inu ala tanfidh sammiha bi nadratin al-ma'in wa qad ya'inu ar-rajulu nafsahu wani ma kansa zai burge shi ce kai amma yau na yi kyau kan ajima sai ciwon kai وقد يكين يئين بغير إرادته بل بطبعه yace yana yi wa mai kamba maka ya cuta maka bai ni ya cuta maka ba amma ɗabi'arsa ce mai hasada ya yi jayya da Ubangiji ta fuskoki guda biyar. Don haka shi kuma Allah zai haɗa shi da hukumomi guda biyar. Na farko, abgada kulla ni'imatin zaharat ala ghairi. Shi duk ni'imar da ba shi adda ita ba yana kyamarta don ni aka bawa ne. Wannan fito na fito da Allah ne. na biyu annahu sakhitun li qismati rabbih shi ya fusata da rabon ubangiji gare shi Allah ka ba wannan baka bani ba to kai kuma abin da ya baka bai ba wancan ba fa domin duk duniya ba abin da Allah ya tara ba mutum guda duk abin da aka ba wani to an baka ko irin sa ko wanda ya fi shi ta wata fuska shi yasa duk mutumin da yake burge ka abin da yake burge ka da shi in ka kusance shi zaka isko yana cikin wata fitina da wata damuwa da wata jarrabawar da kai zaka yi gurin ba kai ne shi ba in dukiya ce in hero ne suna yayi in kuɗi ne in iko ne ko menene duk da kyakkyawan matan mutum ta burge ka kace kai amma wane ya more inda zaka bincika rayuwar gidansa sai ka isko yana da wani kalubalen da zaka ce gara da ba ni na aure ta ba to shi mai hasada bai yarda da abin da Allah ya bashi ba shi na wani yake kallo kamar yana ta ubangiji ya kai wannan rabon ni ka ban kaza shi ka bashi kaza wani lokaci ma mai hasada abin da aka bashi ya fi na wanda yake hasada ɗan kasuwa ne mai jari miliyan saba'in amma yana hasadan mai jari dubu ɗari bakwai ana yi ko ba a yi inna haza akhi lahu tis'un wa tis'una najatan ولي ناجة واحدة فقال أكفلني وعزني في الخطاب to da in zai karka suka ce ni an ga wani wanda zai hasada sama daga nan take ba hasada ciwo ne in Allah ya jarabce ka da shi kabo ne kullun zai nuna maka wani ya fi ka wannan kadai ai ukuba ce na uku mai hasada yana kisantakar manufar ubangiji don ubangiji mai falala ne ذو الفضل العظيم هو والله ذو الفضل العظيم kuma yutihi man yasha to Allah ya ba wani kai ka ce baka so don haka Allah na son alheri kai kana son ruwa kaga nan ka kishiya da Allah na hudu mai hasada yana yarda waɗanda Allah ya zaba wataƙila ma masoyan Allah domin akwai ni'imar da Allah ya baka ita don yana son kai baka to shi ko mai hasada na kyamarka saboda wannan ni'imar na biyar mai hasada ya taimaki makiyinsa shine iblis to saboda haka malamai suka ce akan wannan Allah ya yi ma duk mahasadi ukubobi guda biyar kuma bai rabuwa da su awwaluha ghammul la yanqati bai rabuwa da bakin ciki har abada saboda Allah bai fasa yin abin da ya niyya alherin da ya so ba bawansa bai bari don haka kai ko mahasadi kana cikin damuwa kana cikin bakin ciki ghammul la yanqati ba haushe ma abin da yake ce hasada ga mai rabo taki kun san ma'anar wannan karin magana shuka ba taki ake ba ta sai ta girma ba to ni'ima ba ta girma sai ana hasada idan ana hasada kaga alheri sannan ma yake ƙara fitowa wa idza ataha Allahu nashra fadilatin tuwiyat وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاها لها لسان حسودي إن الله يسفد وتنئمك wadda da ba a ganta ba sai ya samu hasadin kai rinka tono ta ana gani na biyu musibatun la yujaru alaiha mahasadi na cikin musibar da bai da ladarta ai wannan bakin cikin musiba ce ko zaka ta kwana da shi kuma ba a baka lada na uku mazammatun layi humadu biya zargi wanda ba a gode maka a kansa na hudu yusqitu alaihi rabb ya fusata Allah kullum Allah na cikin fushi da shi na biyar tughlaqu alaihi abwabu tawfiq babu sanda zaka zama mai tawfiki da ubangiji babu sanda zaka riba ko kai nasara inda kana hasada wani wanda Allah ya masa ni'ima to Allah kare mu malamai sun ce abu biyu ke sa a yi hasada na farko izdira'ul mahsud wanda kake hasada ya zan ka kankanta shi ka ɗauke shi ba ko yanzu irin wani ya kamata ya samu kaza ga su mai girma ni ba su samu ba to kana gani yayi kaɗan shi kuma Allah babu ruwansa tare kuka taso na san mutane biyu da suka taso tare abokan juna ne suna tallan wani abu a ka da kwali muna saya muna yara suka dawo suka yi shago wuri biyu wuri guda gane wannan gane wannan daga baya Allah ya ɗaukaka wannan ya zan biliyoniya duk Najeriya ta je shi wannan ya dawo kwalin nan ya komo yana yawo da shi yana zuwa gidajenmu yana talla to sai wannan ya ga a yanzu shi wanan nan da muke kwana tare a wundi guda sorry bari mu yi hausar da kana ke ganewa a tabarma guda katifa guda filo guda yanzu shine zai zai yana da mota goma da gida goma da kaza da kaza ni yanzu a ce abincin da na ci ya gagare ni zalika fadlullahi yutihi man ya sha ya zaka yi to daukar wani bai isa wani ma sai ka ce a'a wani nan ni na reno sa ni na kai shi makaranta tsinta shi ne ba kowa bane to yau Allah ya ce kowa ne ya zaka yi an sha yin wannan an ba mu labarin wani wanda attajiri ne yana da yaron da yake aiki ya kawo masa fura da nama kaga ɗan aike ne ko yau da gobe sai yaro ya ɗaukaka ya zama babban mutum a duniya a zamanin clinton babba sai zan wannan shi mai gidan da asali yana son ganin clinton aka aka yi shedul aka bashi wajen wata hudu sai kai wata hudu kayan ka ganshi sai mai yaron nan nasa magana ce a ranka dai baka gaya min ba sai ga shi ya saman masa sannan kuma zai ganshi ne ta bidiyo sai ga shi ya samu mashi appointment na kwana uku sannan za su haɗu da shi gaba da gaba da yanzu ya gaya mace ce eh sai kalle shi wai kai ne yanzu kai isa kai haka to aikin Allah ne ta yi ta wurin ka ɗaukakar ta zo amma an riga an wuce ka sai ka haƙuri da aikin Allah to duk wanda ya ce ni ba a wuce ni to ƙarya yake bai san duniya ba bai kuma iya zamanta ba to cewa ni ba a wuce ni wani bai isa wuce ni ba shine dalili na farko na hasada na biyu suka ce ijabul hasidi bi nafsi mutum ya zan shi yana wato yana ganin girman wato kansa na burge shi yana ganin ni na isa to saboda haka dole ya akai wani ya kai kuma wannan hasada da Allah ya ce am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadlihi hasadar da yahuda ke ma annabawa ita take ita da suke ma annabi Muhammad ita ita hana su bi shi sallallahu alaihi wasallam suna da tabbacin annabta za ta bayyana Madina haka suka tare a Madina suna zaton tunda duk annabawa jikokin annabi Ibrahim ne kuma duk inda aka fito jikokin Ishaq ne to ko yanzu gidansu annabi zai fito sai fito gidan Ismail inda ba su zato. Wanda suke gani ba kowa ba, suna ganin su ƙauyawa, suna ganin su jahilai, suna ganin su talakawa, suna ganin su raunana, ba su da wayo. Kun gane? To sai Allah ya fitar da annabta daga can duwaka sai hasada ta motsa. To mutum ya zan yana ganin girman kansa fiye da kima, yana cikin manyan abu da kika wasada. To da haka jama'a wajibi ne mu koyi tawali'u, mu koyi haɗe kanmu, ko da shi ɗana sai gwada maka ni na isa yi maza taqma'uha ka buge ta ni in kan yawan ina maganar tawali in kawo maganar ibnu taymiya rahimahullah da yake cewa mutane sun kasu kashi hudu duka kowa na cikin ɗaya daga cikin hudun nan yace masu masu barna game da neman suna neman girma da ɗaukaka yace wannan shine halin mafi yawan sarakuna fir'auna gashi mabarnaci gashi kuma mutakabbiri ko yace waɗannan halakakku ne na biyu yace masu barna babu girman kai yace da yawan babarka yanzu barawo ba ruwan shi da girma mazinata ba ruwan su da girma amma barna suke yada yace wannan su masu halaka yace masu neman girma amma ba da barna ba yace watakila ma da gyara yace da yawan malamai anan suke tarko suke fadawa ya ja aya ya ja hadisi ya buga misali ya magana mai kyau ya yi larabci amma duk abin da ke cikin ransa a san ni mai girma ni kun ga ba ɓanna yake watsa ba amma girman ka yake ya ce wannan ma ‘yan wuta ne kashi na hudu ya ce su ne Allah ya ce tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin mun dawo makaratu mu na wancan sati malamai mu riba kaiwa kan mu'azi ba ba ka yana yiwa kana gyaran ba gyara ba ka yi ba amma kai halakakke ne saboda zuciyarka baka tarbiyantar da ita zuciyarka baka gyara ta ba za ka jama'a mu koma ma gyaran zuka Allah ka shirye mu baki ɗaya suratul nas tare take da da suratul falaq wajen bayar da tsari da kariyar Allah ga bawa da ɗan adam to ita kuma wannan sura sai ta maida hankali sosai ga neman tsari daga sharrin shaidan shaidan kuma mun riga mun san cewa tun da ya je ma annabi Adamu da bara ya fito da shi daga aljanna, to, ya biyo mu nan duniya, an koro shi daga aljanna, an koro annabi Adam, kuma an koro mu, shi ma an koro shi, kuma an ba shi dama a kanmu. Abdullahi bin Mas'ud ya rawaito hadisi, hadisin yana cikin sayu Muslim, hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da sha hudu, ibn mas'ud yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu min al-jinn ba wani daga cikin ku face an wakilta masa abokin hadin sa cikin aljanna don haka kowanne mana yana da wani aljani tare da shi قالوا وإياك يا رسول الله سكتي من زال حدك قال وإياي تهدني إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ni Allah ya taimake ni akan sai ya musulunta don haka ni ban da matsala fala ya'muruni illa bi khair ni nau bai ce min komai sai da daidai kaga kenan dukkan mu muna tare da shaydanin da muke bukatar mu ta me mu ta neman tsarin Allah da gare shi akwai hadisin Abu Huraira wanda Bukhari rawaito hadisi na 1142 Muslim hadisin 776 Abu Hurairah yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan ɗayan ku yayi bacci shedan zai masa kulli guda uku ga kansa zai bugi kowane kulli ce alayka laylun tawilun farqut dare yana da tsawayi ta bacci manzo Allah ce fa in istayqaza fa zakara Allah an halat ukda da ya motsa ya ce la hawla wala quwwata illa billah ce subhanallah ce la ilaha illallah to sai kulli guda ya warware fa in tawadda'a in halat uqda in yayi alwala sai kulli da biyu warware fa in salla in halat uqda in yayi na uku sai duka kulli su warware fa asbaha nashitan tayyiban nafsi manzo Allah ce shine za ga mutum ya waye gari yana cikin dadin rai wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan in ba ka ba sai mutum ya waye gari da cikin wata damuwa da baƙin rai kuma da gajiya da kasala. Wani hadisi na Abu Huraira wanda yake cikin Bukhari, hadisi na ɗari shida da takwas, Muslim hadisi na ɗari uku da tamanin da tara, Abu Huraira ya ce, Annabi Salasu ya ce, Idan an ta da sallah, shaɗan yakan ba da baya, walahu durat yana sake iska yana tusa. saboda me hatta la yasma at-ta'zin don baya son ya ji wato muryan mai kiran sallah kaga mu yanzu da muke sa lasfikoki kenan muna ƙara sashe ɗaya babbar tusa wadda mu abba mu jinta amma sauran halittu suna jinta saboda sai ta rufe ƙarar lasfikar da ke kiran sallah fa idza qudiya an-nida'u aqbal in aka gama kira sai ya dawo hatta idza suwiba bis-salati adbar idan an tada sallah kuma Allahu akbar Allahu akbar sai ya koma bada baya hatta idza qudiyat tasibu akbal in aka ga mai kama sai ya dawo don haka ko da ake tada sallah yana nan da shi ake hatta yakhtira bayna almar'i wa nafsi sai ya rika shiga tsakanin mutum da da ransa yaqulu uzkur kaza ka manta an yi kaza ka tuna kaza shi yasa wani abin fa ba a tuna shi an tada sallah kawai dai so yake ka dai kau daga ganawa da kake da ubangiji lima lam yakun yadhkur manzo Allah yace zai tuna masa abin da da bai tuna shi hatta ya zalla ar-rajulu la yadri kam salla sai mutum ya gari bai ma san wayar ka nawa ce nayi saboda duk hankalinsa ya dauku yana ta yawo yana waswasi shi na laika ta fi abin nan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wani hadisi na safiya binti huyai أم المؤمنين رضي الله عنها وندينا تكون بخاري حديثنا دبو بكوي دقري إليه سبعين دقايا النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم me yasa annabi faɗi wannan magana manzala yana itikafi sai safiya ta zo ta kawo masa ziyara kun ga ba lantarki ke akwai ba ki zauna wani gefe da ita suka ɗan taɓa fira ta tashi ta fita sai rakata fitar take da wuya sai ga wasu sabbai guda biyu za su wuce sai suka yi kuwai da sauri za su wuce sun ga manzo Allah tare da matarsa sai manzo Allah ce ku dawo ku dawo alari su ku ku tsaya yace ku duba ku gani safiya ce matata suka ce manzo Allah kuma mu kai ne za mu tuhuma yace a inna shaytana yajri min ibn adama majrad dam sai dan cikin jinin dan adam yake gudana don haka yanzu ba zai guda muku komi ba sai can an jima ko gobe ko can ma wata rana a ran nan fa na taɓa ganin manzon Allah da duhun wata mace wai wace ce to daga nan har ya haifar da sharri akwai wani hadisi na Abu Huraira a Bukhari hadisi na 3276 Muslim hadisin 134 yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya'ti shaytanu ahadakum shaidan zai zo ma ɗayan ku fa yaqulu man khalaqa kaza man khalaqa kaza waye kaza waye kaza hatta yaqula man khalaqa rabbak to shi Allah waye shi tace fa idza balaghahu falyasta'iz billahi wal yanti idan haka ta faru to mutum ya maza maza ya nemi tsarin Allah kuma ya daina wannan tunanin ya ku yan uwa waɗannan surori sun nuna mana cewa kai bawa ba komai kake ba, kuma ba kowa kake ba, komai na iya cuta maka, so baka da mafita illai ka koma ga Ubangijin, ka riƙa neman tsari gare shi, kuma waɗannan surorin guda biyu suna cikin manya-manyan wasa'il wanda ake neman tsarin Allah da su, musamman daga shirin shaiɗanu na aljanu da shaiɗanu na mutane. Shaiɗan matuƙar yana da iko, to zai ƙuri ya sa maka shakka game da Allah. In bai yiwu ba, ya sa maka shakka game da manzon Allah. In bai yiwu ba, game da alƙiyama. In ya kasa, ya koya maka saɓo. In bai iya ba, ya hana maka aikin lada. In ya ga bai iyawa, aikin lada sai ya sa mariya a ciki. To, in duk wannan ya ƙare ya ga bai iyawa, sai ya sa maka sha'awar kanka. Kai! ai su mu mun yi kokari fa wato babu yadda za ka yi ka uta daga shaidan sai da neman tsarin Allah waɗannan surori guda biyu ko in ce guda uku Allah ya rufe alƙur'ani da su saboda abin da ke tattare da su wanda ke cikin fatiha fatiha ta kunshi tauhidi kamar yadda za mu ji a karatu na gaba sai Allah ya kawo ikhlas sannan sun ƙunshi neman tsarin Allah daman kuma lokacin da za mu fara karatu fa idan karatu alƙur'ana sai da muka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko to da muka zo ƙarshe sai aka ce kuma ce qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas sannan an nemi tsarin hasada ƙarshen karatun Qur'ani saboda wanda ya karatu to ya samu ni'ima wanda yake da ni'ima ana sa ran ai masa hasada don haka ya nemi tsarin Allah bayan gama karatu sannan duk cikin surori babu kamar fatiha da ita Allah ya buɗe Qur'ani bayan fatiha duk surori babu kaman birabbil farq da birabbin nas da su Allah ta'ala ya rufe alqur'ani to bayanin da yawa bai karuwa amma lokaci ya riga yayi saboda haka da wannan zamu dauka cewa mun kammala tafsirin suratu al-falaq da suratun nas yanzu kuma zamu yi addu'a kamar yadda na ce saidina anas ibn malik a lokacin akwai sahabbai in ya yi saukar ƙurani yakan tara iyalansa su yi addu'a tare su yi amin idan mutum ɗaya addu'a sauran suka amin duk sun yi ko ba haka ba annabi musa yake addu'a annabi haruna yake ce amin amma ƙarshe allah ya ce min kad ujibar da'awati kuma an karɓa addu'a saboda haka malamai sun tafi akan duk sanda aka yi khatma ta ƙur'ani karatu na tilawa ko na tadabburi ana iya yin addu'a domin a samu albarka wannan karatu da aka to musamman irin wannan karatu da ɗauki shekaru masu yawa ana yi ni wannan saukar ban san shi ne muka fara ta amma na duba kwanan wata naga mun fi shekara goma a cikinta hmm? 2009 ko to kaga 2009 zuwa yau shekara goma sha shida kenan sai wannan tsakiyar wannan ramadan Allah ya ba mu ikon kammala ta don haka daidai ne mu yi tawassuli da karatun nan mu roƙi Allah abubuwan da muke bukata kuma alhamdulillah sun ce sun tara tafsiran daga na wani lokaci na wacce sura suratul nisa to kaga alhamdulillah za mu tara su gaba ɗaya za mu bi ta su kuma insha Allah za mu sake fitar da su gaba ɗaya ubangiji ka yassare mana mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا لا منا توصلي da wannan karatu da muka yi a tsawon waɗannan shekaru na littafinka daga Fatiha zuwa suratul Nasi sura 114 ubangiji mun karanta su mun ji abin da kace a cikin su ya Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muka karanta ya Allah abin da muka gane daidai ka tabbatar da mu a kansa inda muka yi kuskuren fahimta Allah ka ba mu gyara ka gwada muna gyara ka karkata zukatanmu zuwa ga gyara ka ba mu ikon gyarawa Allah inda in adamtaka ta yi aikinta muka samu tuntuɓe da zalla Allah kai afuwa gare mu kai mana gafara Ubangiji ɗauke sarki duk kalma da ke cikin wannan alƙur'ani ka ba mu ladarta duk harafi da ke cikin su ka ba mu ladarsa duk alkhairin da ke tattare cikin Qur'ani ka azurta mu shi Allah albarkacin wannan karatu da muka yi ka biya bukatunmu na alkhairi Allah albarkacin wannan karatu da muka yi ka yassare mu na al'amuran ya Allah albarkacin wannan karatu da muka yi duk abin da muke bukata na alkhairi ka ba mu shi ya Allah duk abin da muke neman tsarin ka da shari ka kare mu daga gare shi Allah muna tawassuli da wannan karatu duk addu'ar da annabin ka yayi ma kansa ko yayi ma al'ummar ta alkhairi Allah muna roƙonka wannan abin ga kawunanmu da iyayenmu da ƙasarmu Najeriya da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya. Ya Allah muna tawassuli da wannan karatu duk abin da annabin kai ne mai tsari da gare shi ga kansa ko ga al'ummarsa. Ya Allah muna neman tsarin sa gare mu da kawunanmu da iyalanmu da masoyanmu da ƙasarmu Najeriya da sauran ƙasashen musulmi. Ya Allah yadda muka kammala wannan tafsiri na Alƙur'ani cikin lafiya da aminci. Ubangiji ka gwada muna mun sake dawowa mun koma kammalawa. Ubangiji ka ƙara mana tsawon rai mai amfani mai albarka. Ya Allah muna cikin watan Ramadan, muna cikin watan alkhairi, muna cikin watan albarka, muna cikin watan addu'a. Allah ka karɓi duk addu'o'in da muke yi. Allah ka kawar da dukkan damuwar da muke da ita. Allah ka cire dukkan wani tsoro da muke da shi. Allah ka samu mana da aminci a Najeriya, ka samar da aminci a ƙasashen musulmi. Allah ka samar da abinci a Najeriya, Allah ka samar da abinci a Nijar da Ghana da sauran ƙasashen musulmi. ya Allah duk abin da yake tarar mu da hankali a cikin ƙasar nan da sauran ƙasashen musulmi ubangiji kai mana maganin wannan abin da ke tada hankali Allah ka karkato da zuwa zukatan mu zuwa gare ka Allah ka karkato da zukatan mu zuwa ga alqur'ani Allah ka karkato da shugabanninmu zuwa ga rahama da tausayi da jinƙayi a gare mu Allah ka karkato da malamai zuwa ga gaskiya da tauhidi da sunna da karantar da ita ubangiji ya dauke saki duk abin da ke tsakaninmu na fitina Allah ka kawar da shi duk abin da ke tsakaninmu na husuma ka warware shi ka ba mu aminci ka ba mu fahimta ka ba mu zaman lafiya ka ba mu ƙarin arziki ya rabbal alamin Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka gafarta malamanmu wayanda suka karantar da mu Allah duk ka san su Allah ka kai ladan wannan karatun gare su wayanda muka karantar da su Allah duk ka san su Allah ka ba mu ladan abin da muka karantar da su ubangiji ka kare mu daga fitinar duniya da fitinar mutuwa da fitinar kabari da fitinar lahira ubangiji ka kare mu daga fitinar rayukanmu ka kare mu daga fitinar zukatanmu ka kare mu daga fitinar shaidan Allah duk abin da ake tsoro ake gudu Allah ka kare mu daga gare shi ya Allah wannan masallaci wanda ya gina shi ya sake sabunta shi Allah ka jibince shi Allah ka saka masa da alkhairi ka bashi ladan wannan dimbin alheri da ya asasa wannan masallaci ya haifi masallatai masu yawa ya haifi makarantu masu yawa ya haifi cibiyoyi masu yawa ya Allah duka sa musu albarka wayanda suka kama mana wajen gudanar da su da aiwatar da su da karantar da al'umma a cikin su Allah duka saka musu da alkhairi wasu su so riga mu gidan gaskiya wasu limaman mu ne wasu ladannan mu ne wasu abokan karatun mu ne wasu majabakin mu ne ubangiji duka kai rahama cikin kabarin su Allah kuma duka jibinci iyalan su Allah ka kyautata gaban mu ka kyautata bayan mu ka sa rayuwar mu ta yi kyautai albarka ka sa bayan mu mu bar tarihi na alkhairi wanda babu gurbata a cikinsa Allah duk ni'imar da kake ma dan adam a duniya Allah ka raba da mu a cikinta Allah duk fitinar da ke yawo a duniya Allah ka kare mu daga gare ta ubangiji mu daukakin sarki ka saukar da rahamarka gare mu a wannan lokaci da muke sauka alqur'ani ubangiji ka saukar da albarkarka a gare mu ubangiji ka yaye muna damuwa ka yaye muna bakan ciki ka yaye muna sunu Allah ka shigar da mu cikin rahamarka duniya da lahira Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ka sa mu cikin wanda zaka gafarta mu cikin wannan wata Allah ka sa mu cika da kalmar shahada rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa fa anna ya maulana innaka afuwun karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من فاتح من داو فاتحة وبذا مدورة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك